سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه من أتكلم سفرك والأصاب آه يوضع مشرق رسولنا سفئن دا بقي وندا آه muna cikin matsala talatin da hudu a wannan littafi na rakawar aswab shafi na ɗari hudu da goma sha biyar wanda har yau muna cikin ba da amsa kan tambayoyi guda goma a karatunmu na baya mun fara mun shiga matsala ta tara ba mu kamata ba wadda za mu ƙara sata insha Allah a yau wadda a wannan matsala tara yana tuhuma ni ga sidna muawiya cewar mai kasala ne yana yin wuturi da raka daya to amma karatun mu na baya ya tabbatar da mun jero sahabbai tun daga sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman da sayyidina aliyu da mu'az dan jabal da sa'd ibn abi waqasin da abdullahi bin mas'ud da ibn umar da ibn abbas da abu ayyub al-ansari da abu musa al-ash'ari da abu darda da fudala da huzaifa al-yaman da abdullahi dan zubair duk waɗannan arawayo sun yi su wuturi da raka daya sannan mun rawaito ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa cewa yayi wutari da raka daya saboda haka wannan nan ce nasa ba zai karo ba wanda shine karatun mu na baya to da yake wannan matsala tara ya tara mata abubuwa guda uku ya faɗi cewa nana Khadija Allah ya kare da gare ta ba a faɗi falalata a cikin littafin Maraqi ba cikin Sahih Bukhari ya faɗi cewa sayyidina Imam Bukhari ya soki Abu Dalib to wanda dai cikin wannan matsala ta tara to shine zamu ci gaba yanzu wa amma za'amuhu bi anna al-bukhari amariya wanda ya cewa wai bukhari khafa min bani umayyah al-qatla wa ya tsoron kisa daga bani umayya aw darba ko ya tsoron ka a doke shi fa zalika dan haka ne ma aure da sai kawo imamu wato sayyidina muawiya fi kitab al-manaqibi a cikin littafin manaqibi nasa فهو جهل من القائل wannan babu shakka jahilci ne daga wanda yake bada fa inna mulka bani umayya don mulkin bani umayya in qaba bi qatl marwan al-himar domin mulkin bani umayya ya kare da kashe marwan al-himar wanda shine ahir muluki bani umayya karshen sarakunan bani umayya a shekara ta 136 wal bukhari shi bukhari kuwa wulida an haife shi sanata 40 40 wata ina wa mi'a shekara ta 194 aka haife shi fasabata sai tabbata bayanan anna bayanan qibai da wasu bani umayya cewa daga lokacin da bani umayya ta kare wa wiladatul imam al-bukhari da kuma haihuwar imam al-bukhari sai ya zamanto a lokacin wato sai tabbata isnatani wasu tuna sana shekara 62 wa amma al-qawlu amma kaga magana bi anna al-bukhari wai cewa bukhari shahada ma ku ila bin nasa'i wai yaga abin da aka yi wa nasa'i wal hakim kuma yaga abin da aka yi wa hakim fa qaulun ajhal min al-awwal wannan mutum ya fi ma na farkon jahilci har wannan na farko cewa wai Buhari ya tsoron Bani Umayya bayan Bani Umayya ta kare kafin haihuwar Buhari da shekara 52 an gane ko to wannan ƙaryar da yi yanzu kuma ta fi waccan jahilcin wannan ya fi wancan fitowa fili me yasa la'annan nasa'i domin shi nasa'i tufiya sanata 30 wa 300 shekara ta 303 ya rasu ya'ani yana nufin ba da wafatul bukhari bi sab'in wa arba'in sana bayan bukhari ya rasu shekara arba'in da bakwai lanar bukhari ya don shi bukhari tufiya ya rasu sanata hamsin a sittin wa hamsina wa mi'ataini shekara ɗari biyu da hamsin da shida fa kaifa yara masu ne abin nasa'i ya zai ga abin da aka yi nasa'i nasa'i wato yana yana kwanta a kabari ya ga abin da aka yi nasa'i kenan sannan kuma ya dawo in rubuta abin da ya rubuta kaga wannan wasa ne da hankali wa ammal hakim amma hakim kuwa fa'ab adam min zalika wannan ya ma baka wannan nisa fa inna wafatahu domin wafatin hakim kana sanata 50 wa 400 shekara 405 ya rasu yani ba da wafatul bukhari bi 90 wa 40 wa 100 bayan buhari ya rasu shekara 149 to sallah ce wai ya ga abin da aka yi wa buhari nasa'i ya ga abin da aka yi wa hakim fala adari ni ban sani ba kai fa yata jasaru ala misal hadhihi maqala ya zan ga wato karfin rai ya faɗi irin wannan magana waka annahu yuhaddisu sibyana kai ka ce yana magana da ƙananan yara la'annahu ya'rifu yaqinan ko da hakan ne da ma aiko ya ya sani yaqinan cewa annal gauga allazina ma'ahu wannan wawayen da suke tare da shi yasihuna bi sayhatihi ihu za su yi da ihun sa kawai a barka sai ta Allah ta yi ba dan da kai wala sani yaki ya ce mu ko wala ya baha suna makalatu amma ba mai binciken me yace ba mai zuwa ya duba lissafi yau makarantar da ba san makarantar ba taba zuwa an ce guri kaza za ta tashi ba ai babban tashin hankali bai wuce wannan ba ba wanda san a ina za ta tashi kawai dai an kwana a cin mutunci ga wani wa shekaru za ta akan cin mutuncin wani shikenan kawai wala ya baha suna makalatu wala a bincike me ya faɗa ba wa amma na hannu amma mu alhamdulillah mune wa Allah godiya falasna muqallidina taqlidan ama la lahu wala li ghairihi mune wa Allah godiya ba ma yin taqlidi taqlidi na makanta ba mai masa shi dan tamori wala li ghairihi ba mai wani kuma eh ba mai wa wani ma an fahimta ko kuma wannan duk matsayin sa a gurin mu an fahimta ko wanda zaka yi wa taqlidi kai tsaye shine annabi Muhammad amma duk wanda ka sani mai matsayi a gurinka akwai gurin da za ku yi daidai da shi akwai wanda za ku saba da shi to wannan shine kaida ta wato daidaituwa Allah ka samu dace wa amma qauluhu amma fadin sa da yake innahu lam yukharrij li sayyida khadija wai bai fitar da hadisin na na khadija ba fi kitab manaqib cikin kitab manaqibi fa hadha shay'un mudhik wannan abu ne mai ban dariya wa yadhkirni wa hadha qaul qail wannan yana tuna min fadin mai fada yake cewa idza ma qatalta shay'a ilmin fa qul bihi wa la taqul shay'a alladhi anta jahilu faman kana yahawa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adri usibat maqatil yace duk inda in ka idan ma kasanta shi a ilmin in ka gama sanin abu ta kowane bangare to fa kulbi ka dora magana akan sa eh ka san ko ta ina aka biyo ma aka yi ma tambaya zaka yi ba da amsa akan wannan abu to yi magana akan sa wala taqul shay'a alladhi anta jahili amma ba za ka ka faɗi abinda baka sani ba abinda baka sani ba ka faɗe shi faman kana ya hawa an yura mutu saddaran duk wanda yake so a ganshi shine a gaba a ko ina a cikin ilimi amma kuma waya karahu la adari amma bai san yace bai sani ba komai ya sani to usibatu maqasidu an kama makasarsa duk mutumin da aikin sa kenan bai taba cewa la adari ba ban sani ba shi komai ya sani to na bincike shi Allah ka kiyaye mu wal qa'id haka nan wato mai faɗan nan ma yana tunatar da nake cewa idza kunta la tadri wa lam taku bil ladhi yusailu man yadri fa kaifa idan tadri jahilta wa lam ta'lam bi annaka jahilun faman li bi anta tadri bi annaka la tadri idza jita fi kulli al umuri bi gummatin fa kun hakaza ardan yadaka alladhi yadri wa min a'jab al ashya'i annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri wato wannan jahili markali kenan ko Allah ka kiyaye mu ita idza kunta fil ladhi in ka zamanto baka sani ba walam taku sannan baka zamanto bil ladhi yusailu man yadari baya tambayar wanda ya sani fa kaifa idan tadari za ka sani jahilta kai ka jahilci ilimin walam ta'lam bi annaka jahil baka san kai jahili bane ba faman li bi an tadri bi annaka la tadri ya za ka kasancewa kai baka sani ba idza ji ta fi kulli al-umur bi gummatin idan komai ka zo masa da rufi a cikin kowane lamari fa kun haka za arda to zaka zaman to ƙasa ya dakan laziri wanda ya sani shi zai taka ka wa min ajab al ashiyai ina daga mafi ban mamakin al'amara annaka la tadi gashi kai baka sani ba wa annaka la tari bi annaka la tari sannan kai baka san kai baka sani ba dama an ce jahili jahili kala kala biyu ne ko akwai jahilin murakkabun akwai kuma jahilin basitun shi jahili basiti shine wanda idan bai sani ba bai tambaya an gane ko yawwa bai sani ba ko kuma a tambaye ce a ban sani ba to nan ba su ne amma jahili murakkabi ana ji ko shine bai sani ba kuma bai san bai sani ba yawwa kinkima maka abu ya fada sana a tuntuɓe shi ya ƙara shafto wani abin ya ƙara ma nan jin Allah ya masa rama yake ba mu labarin wani wai an tambaye shi an ce masa a cikin risala ne an zo wajen wa khimarun tataqannau bihi kaga khimaru din akwai digo a kai ko sai ce da jaki jaki shine mara digo ai ko amma khimar marfin kai kenan mayafi mayafi sai ce wa khimarun sai mutum ya ce da jaki ta takannau bihi da za ta rataya shi a kanta ta sallah sai ce ah Allah gaba malam jaki ce ba ka san ma san sabai karfi da su ba wai kaga shi sai dauka wato ƙara ma fito da abin fili ke yi to ha kawai ai la ka so a wannan babi aka samu dan kana da karfi ka dauko wani abu me yayi ka rafi a jikin ka sallah shi to zo zaka shine wannan matsala Allah kai mana magani to faqad bawwaba al-bukhari bukhari yayi babi fi kitab al-manaqib a cikin babu al-manaqib wasan mahu yayi babi yace masa babu tazwijin nabi sallallahu alaihi wasallam khadija babin aurar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ga na khadija wa fadliha radiyallahu anha da falalarta Allah ya jin kai gari Allah ya dare ta haka shi akwai falalarta take nan ko sun masaka hadisan sannan buhari ya rawaito hadisi lamba ta dubu uku da ɗari takwas da goma sha biyar an ali ibn abi talib radiyallahu anhum an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace khairu nisa'iha maryam fiyayyen matan zamaninta na na Maryamu ma'ana a zamanin na na Maryamu ba sama da ita wa khairu nisa'iha Khadija amma zamanin na na Khadija ba sama da na Khadija Allah ya kare da gare ta wa badahu bayan nan ya kawo hadis ya kawo hadisi mai lamba 3816 da kuma 3817 wa fihi bisharatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laha a ciki akwai bishara da manzo Allah ya ga na Khadija bi amrin min Allah da umarnin Allah cewa bi baitin min qasabin fil janna an mata wani gida na diamond na lu'ulu a cikin aljanna wa gairu zalika min hadisi munaqib don wannan daga hadisi na munaqib da aka faɗa nana na khadija Allah ya kare daga ta to wallazi yakshuru an yabal qari abinda zai faranta wato zai zai sa wato haƙora na mai karatu si fara ana jigo annani lamma radartu alaihi bi hadha alqawl cewa yanda ne wa dan tamori raddi da wannan magana nayi masa raddi a magana ko fi muhadarati a cikin muhadarar da muka yi inda ba kasa ce ko kala sai ce inna lam yaqul laysa laha hadithun fi sahih bukhari yace ai ba sai wai bai da hadith bai ba ta da hadisi a cikin sahih bukhari ba lakin kala sai da cewa yace laysa laha zikrun fi kitab al-manaqib ba ambace ta a cikin kitab al-manaqib ba fa in wujida fil manaqibi faqad kadhaba yace in an duba an gani a cikin manaqib akwai to yayi ƙarya to dama wannan ƙarya ai ma alamisu li tu adul kadhib ko ba kan misalin da ake ake irga ƙarya ba in an ce za ka danga irga ƙarya ta ɗanta more ai sai ka gaji an fahimta yawa sai ya ka gama kaf sai ki goma wata ita to ga wata kuma ka manta baka rubuta ta ba yawa fa za da tsina balla sai ƙara wata ɗan wato sai ƙara masa balla wato dan shi hatta a rafa man kana muttafi Allahu min qablu har sai da wanda ya kasance yana bin sa a baya ya gane shi listibanati kazbi ya rika ga mana ko a karatukan baya can wato wani bawan Allah daga dalilin da yasa ya ya fandare masa a wancan lokacin cewa da yi kwata kwata Tirmidhi bai kawo manqaba ta sayyidina Muawiya ba muka kawo babi a ga babi na musamman da Tirmidhin yayi cewar gashi karara yana faɗa falalata falala Muawiya to kuma sai sai gashi ya tabbata haka to wannan bawan Allah abin da ya faru da kansa yake cewa wallahi da shi a iya zatansa babu wannan amma kuma sai gashi abin ya tabbata sai ya zama abin da aka faɗa gaskiya ne cewa akwai akwai wannan babi na musamman fadlu sayyidina muawiya radiyallahu min fadail muawiya radiyallahu anhu kuma gashi an kawo abin da aka faɗa na fallar tasa da abin da Allah ya bashi saboda haka shi falla akwai to wannan ne yasa wannan bawan Allah ya tuba gabarin dan tamore ya kuma dawo kan hanya kuma har yanzu alhamdulillah yana nan masha Allah tun makafin ɗan tamu da ya faɗi koma kan sha'anin manzan Allah sa sana kawai iya sai na ma'auye yake zagi da sauransu su Allah ya samu dace to sau da haka a ƙala ya ce in na wuli mai ko fa in wuji da faɗa kaza fa sau da haka sai ƙara sai ƙarya ta fito fili hatta a rahu man kana mutabi Allah min qawlu listibanati kadhibi saboda bayyana ƙaryarsa au jahali ko jahilcinsa falyahtar to anan sai ibincika i zaba fa inna ahadahuma murrun wal aharu khandalun wato ɗaya daga cikin su madaci ne ɗaya kuma guna ne wa amma da awahu amma da awat dan tamori annal bukhariya cewa bukhari ga maza aba dalibin wai ya ya ya ya, ya soki abu dalib da irba'in nawasib wai dan ya farantawa nasibawa ka san muna da sabani ko tsakanin tafarkin sufaye ko da su ma din ba kowa ba tafarkin sufaye tafarkin malaman hadisi ko kuma a zamanance ka ce a wannan lokacin a tafarkin izala akwai sabani tsakaninsu da sufaye game da sayyidina abu dalib baban sayyidina aliyu shin mumini ne shi ko ba mumini ba an gane ko ma'ana musulmi ne shi ko ba musulmi ba fa haza qaulun mardudun sadaka magana da to sai sai istiglali ina fatan gani sai istiglali ga irin wannan matafiyar dan sabanin da ake da shi sai kawai yace ba wata magana a a a an wato wato sai Imam Bukhari ya soki Abu Dalib dan me dan ya faranta wa nasibawa makiya sayyidina Ali makiya ahalin gidan manzon Allah to fa haza qaulun mardudun batilun wannan mun ce ne abun raddi gare shi batilun kuma ba ta ce wa qad sabaqa butlan nazirihi qariban kuma ba mu jima ba da bata irinsa a baya qadar wal bukhari bukhari ya rawaito ma saha indahu ya rawaito abin da ya inganta a gurin sa wa asbatahu fi kitabi ya kuma tabbata shi a cikin kitabin sa wala nashukku fi sihhati isnadihi kuma ba mu yin kokonto a cikin cewa isnadin isnadin wannan hadisi ingantacce ne illa annahu aradahu ma huwa asahu indahu sai dai wato ma huwa sahu inda na abin da ke fi inganci a gurinmu shine ya masa mu'araba mu a iya fahimtar mu an gane to wa min ma la budda min izharihi fi hadha al-maidan yana daga abin da wajibi ne mu bayyana shi a wannan bigire anna hadha al-hadisa wannan hadisi min makhtalafna fihi ma al-wahabiyya qadibatan yana daga hadisin da muka saba da shi tsakanin mu da wahabiyawa kai tsaye wa ba'd ulama da kuma shashin malaman hadisi fa inna na ma'ashar sufiya domin wato a bangaren sufaye lam yasbut inda na kufur abi dalib kafin abu dalib bai tabbata gare mu ba bal na ta rufi annahu mu'min muna furta cewa mu'mini ne shi wala na dalaila qat'iyya min alqur'an wal ahadith muna dalilai wanda suke yanke daga alqur'ani daga hadisan manzo Allah fa min dalilina daga cikin dalilan mu qauluhu ta'ala fadan Allah da yake cewa ma salakakum fi saqar ana tuba tambayar yan wuta me yasa kuka shiga cikin sakara قالوا سكتي لم نكن من المصلين بمقام تسكن ما صلى با ولم نكن نؤذي المسكين بمقام تسكن ما سيد المسكين معنا با ما زكاة كنا وكنا نخوض مع الخائضين إذا كبارا كوطا تكيم تلامرا مؤمنا كوطا تلامرا مسكوطا وكنا نكذب بيوم الدين سكتي سنقام لنتسنا سريبا تهدى لنا تشمع القيامة حتى أتهدى اليكين حسيد متوى تتصى يوسف sai Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ce tan me ceto ceton masu ceto ba su amfanar da su ba to sun mashi fa'an da biyu sa salam fi abi dalib sai ku gashi manzala yayi ceto ga Abu Dalib ashe kaga tunda an ce kafirai fa ma tanfa um shafatu shafi'ina ashe kaga tunda aka ce Abu Dalib ceto ya same shi ashe shi ya saba da su kenan qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi wa cikin zalal masir yace wa hadha yadullu ala naf'i shafa'ati liman amana cewa iya amfanin ceto ya tabbata ga wanda ya imani ne sannan sun mawajin na a hadisi siha muka samu su hadisai ingantattu a tushiru tana shiryawa ila anna shafata talalu aba dalib cewa ceto zai samu abu dalib minha daga cikin hadisan ma rawahu al-bukhari abinda bukhari da muslim suka rawaito daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ma annahu cewa shi sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zukira indahu ammuhu an ambaci amminsa abu dalib a gurinsa aka ce ya rasulullahi ya kashe gani game da Abu Dalib fa qala sai manzon Allah yace la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawmal qiyama ta yace to rai sami shan alqiyama fa yuj'alu sai a sanya shi fi dahdahin minan nayi a can wato burbushin burbushin wuta saman wuta kenan ya buluka abaihi zai zamanto yana isuwa zuwa ga kab idan sawunsa ya gali minhu dibagu daga nan kuma za a samu wato ƙwallonsa za su dinga tafarfasa fa in kira idan an ce haza la hujjata fi wannan ba hujja cikin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi anan wajen abbara bi lafzin min alfazut tarji an ji manzo Allah ya magana da lafazi daga lafazin na tarji ko ma'ana a insha wato da Allah shi da Allah ya lafazi da tarji tayi kenan ko fa kala yace da Allah qultu ce a tarji min annabi sallallahu alaihi wasallama maqbulun qatan ai shi tarji daga manzon Allah karɓaɓɓe ne kai tsaye ba wata magana wa mislu ma qala li ahli badr irin wannan ne abinda manzo Allah faɗa ga mutanen badar mukhadiban umar yana zance da sayyidina umar shi ma rawal bukhari a cikin abinda bukhari ya rawaito yace aw laysa min ahli badr akan maganar wannan kenan ko mutumin nan ya sunansa wanda aka je ikai takarda Halib dan Abi Balta ko yawa da ya kai takardi tura takarda zuwa makka manzala ya sa aka je aka kamo wannan mata aka duba to shi da sai a wajen sai da na umar ya rasu laƙi halin tare mawuya sai manzala ce awa laisa min ahli badar ai shi dan badar ne wa ma yudrika wa isarar da kai la'alla Allah iddala alaihim tayu Allah ya iddala gare su faqala imalu ma shi'tum yace ku aiwatar da abin da za ku yi faqad awjabtu lakumul janna na wajabta muku aljanna ma'ana aljanna ta tabbata gare ku wa kulluna ya'rif bil yaqin dukkan mu mun sani ta hanyar yaqini anna ahla badrin kullihim ashabul janna cewa ahla badrin mutanen badar kullahum gaba ɗayan su ashabul janna yan aljanna ne walam yartadda wahidun minhum mu'jiza lahu sallama ba a samu ɗaya da yarda ba a cikin su wannan mu'jiza ce ta manzon Allah wa mislu kathirun fi nusus shari'a irin wannan da yawa a cikin an-nusus shari'a za ga rubuta shari'a ko to wannan kuskure ne shari'a ya kamata ya zama ba shari'a ba wa mimma yadullu ina daga abin da yake shiryawa ala nafi shirki ala an abi dalib cewa abu dalib ba mushriki bane ba wa isbati annahu dahilun fi shafa'a da kuma tabbatar cewa shi mai shiga da cikin ceto ma rawahu ibnu salim fi dabaqatil kubra abinda ibnu salim ya rawaito a cikin dabaqatul kubra bi isnadin sayyin qala akhbarna affan bin muslim qala akhbarna hammad bin salama an sabitin an isaq bin abdullah bin harith wato al-hashimi kenan qala qala al-abbas abbas yace ya rasulullahi ya waikin allah atarju li abi dalibin kana kaunar wani abu ga abu dalib kuwa qala sai manzon allah yace kull alkhairi arju min rabbi mana dukkan alkhairi nake kauna daga ubangiji na iwa Abu Dalib dan kaga a faɗa haka ga wanda ke ba musulmi ba a faɗa haka akan sa wa min dalail zalika daga dalilai a cikin wannan ma qala li shaykhi malam amin sanda abinda malam amin sanda ya gaya mun rahimahullahu Allah jin gare shi annahu cewa sha'anin da lamarin lam yurwa ba rawaito anna fadimata cewa na fadima binta asadin wato ya asadu fara katu ba rawaito ta rabu da manzon Allah ba ana jigo walakin la fi islamiha amma wannan kuma babu sabanin cewa ita musulma ce wa malum fi shari'a abu ne sanin a cikin shari'a annal mu'minata cewa mace mu'mina la takunu abadan ta ta zaujin kafir bata taba zama karkashin miji wanda yake kafiri ba ai da zaran mutum ya kafarta mata ta rabu da shi ko ba haka ba shi sai mai lawal da yake cewa a cikin babu radda da ya faɗi cewa wa askalat salatan wasu yaman wa hajjan takaddama ana jigo ai aure ma ya shiga ciki mutum yana cewa ya kafa ya yarda to yanzu in ya da musulunci sai an sake sabon daurin aure tsakaninsa da matarsa saboda me ai a wannan lokacin da ya yardar matan musulma ce shi kuma ya yarda ba aure tsakaninsa yanzu yanzu kuma sai musulunta to sai a sake sabon daurin aure irin yadda yanzu komai za a sake dawo da shi sabo gare shi shekarar samsun a duniya ya yi sallah shekara hamsin ko to wannan shekara hamsin ɗin duk babu ita yanzu askar salatin kenan wasu ya man hajjan takaddama komai da ya wuce na gaba ya rushe shi baki daya to wani ulama ina daga cikin malaman mu man yusbitu akwai wanda yake tabbatar da anna aba dalibin cewa abu dalibin na daka bi shahada ta yayi furci da wato a kalmar shahada guda biyu bima rawahu al-bayhaqi fi dalail daga abinda bayhaqi ya rubuta cikin dalail dalail nubuwa a a qala yace akhbarana abu abdullahi al-hafiz qala hadathana abu abbas muhammad bin yaqub qala hadathana ahmad bin abdul jabbar qala hadathana yusuf bin bukair an ibn ishaq qala hadathana abbas bin abdullahi bin ma'bad an ba'd ahlihi daga shashin ahalinsa to da mana ayan sami bahani ko a isnadi nan ce an ba'd ko ko ana sikati ba mun sha magana kan sikati inda uba na na maliku cewa wannan ma ba zai karbu sai an tabbatar waye shi tukunna to to bare nan wannan ya ce an ba bi ahlihi daga sashin ahalinsa to haza aqwa ma du'ifa bi hadha al-asar wannan shi mafi karfin abin da aka rauna wannan asari da shi la li jurhim fi ahadin min ruwati ba wai dan cewa ɗaya daga marawaitan hadisan akwai mai rauni ba bal bi hadha al-ibham bar dai an rauna shi da wannan ibhami ne wa amma shaharatul abbas amma shaidar abbasu a nan fi halin kufuri a halin kafin ya musulunta faƙad ya kunu addaha ba da islami sai ya ba da ita ne bayan musuluncinsa wani zalika rawa anhu ibnu abdullahi bin abbas wannan ne ma yasa ɗansa abdullahi bin abbas ya rawaito da gurinsa to ali bin abbas ƙala abdullahi bin abbas ya ce lamma ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aba dalibin fi maradihi yayin da manzo Allah ya zo don Abu Talib a cikin rashin lafiyarsa ƙara da sai da shi ai am ya kai amina qul la ilaha illallah ce ni la ilaha illallah astahillu laka biha shafa'at yawm al-qiyamah wadan halatta maka ceto ran al-qiyamah fa qala ya ibn akhi sai ce ya kai dan uwana wallahi la rada da Allah laula an takuna subbatan alayka ba dan kai zamanto abun zagi gare ka ba wa ala ahli baitika min ba'di sanan ga ahalin gidanka bayana ya raura anni qultu hada za'an sanan ganin wai cewa na faɗi saboda tsoro hina nazara bi al-maut yayin da mutuwa ta zo mun la qultu hada na faɗi ta yace la aquluha illa la asruka biha ba zan faɗi ta sai dan faranta maka ya rasulullahi an gane ko falan ma saqula abu dalibin yayin da abu dalib ya fara nauyi ma'ana ran ya fara fita ya fara zuwa kenan taraki to ru'iya sai aka ganshi yuharriku shafatai yana motsa dimbarin bakinsa fa asga ilayhi al-abbas sai abbas ya wato jingina kunnansa zuwa gare shi li yastami'a qawlahu dan yaji abin da yake faɗa farda al-abbas anu sai abbas ya dawo fa qala ya rasulullahi ya makin allah qad wallahi qala al-kalimatu allati sa'altahu wallahi naji ya faɗi wannan kalmar da kace faɗa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam asma sai naji ai ban ji ba to wa warada hadha hadisa jam'un min ulama'i malamai da yawa sun kawo wannan hadisin a littafin su minhum muntaqilun lahu akwai wanda yake intiqadi da shi wa minhum musallim akwai wanda yake taslimi mika wuya wa minhum ibn hisham a cikin masu malaman wannan ku akwai ibn hisham a cikin siratul nabawiyya wa minhum ibn kasir a cikin malaman akwai ibn kasir a cikin bidaya wal nihaya da kuma abu fida ibn shahin shah a cikin al-muqtasar fi akhbar al-bashar to malami ne ba ka motsa ba akan wannan suna har da an faɗi sunaye shahin shah ka ta wannan sunan daga cikin malaman malaman indiya ne ko eh wazada har ma ya kara shi wannan malami ana ji ko a juz'in farko shafin 120 yace lamma basharul abbas yayin da abbas ya masa bishara da annahu qala al kalima cewa ya faɗa wannan kalma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaka cewa alhamdulillahi allazi hadaka ya am godiya ta tabbata ga Allah da ya shirye da kai ya kai amina wa minhum a cikin wayannan malamai dai da suka kawo wannan sira akwai ibn al-burhan a cikin siratul harbiyya ومنهم ابن سيد الناس أتكلم أولي الآخر وقال شكما ابن سيد الناس يكتوى كذا في رواية ابن إسحاق sai rawaito haka yazo a cikin ruwaya bai ta haka annahu aslama inda al-maut cewa ya musulunta a wajen mutuwa wa minhum al-qusrani akwai iz qusrani a cikin su a cikin mawaibul dunya wa qala shi kuma sai yake cewa qala al-bayhaqi bayhaqi yace innahu munqati'un wannan hadisi munqadi ne wa ujiba anhu amma an bashi amsa ana jigo wannan qusrani yake ba wa bayhaqi amsa da annan shaharatar abbasi la abi dalibin cewa shaida abbas ga abu dalib law adda ba'da ma aslama da ya bada ita bayan ya musulunta kanat maqbulatun sai zama karbiya ta wannan lokaci walam turadda ba za raddin ta ba bi kauli ta sallallahu asma da fadan manzala ta bin banji ba ma'ana anan wajen ya faɗi ta ne kafin ya musulunta kenan لأن شهيد العدل دومين شهيد عادلي إذا قال سميت يتي ناجي وقال من هو عدل من وندا يبيش عادل يتي لم أسمع بنجما أخذ بقول من أسمع السماء سأكر سأرقى دفعة وندا يتبت الدجن ولكن الأباس سيري أباس شهيد بذلك قبل أن يسلم يا شهيد عند ونن كافين يمسلنتا قلت لا شك أن هذا الحديث با شك أن حديثي من الدليل المرجوحي ina da cikin dalilai wayanda suke ababen rinjaye ba wai mai rinjaye ba an gane ko ababen rinjaye me yasa li mu'arabatihi ma fi sahihi saboda yayi mu'araba da abin da ke cikin sahihi ko ba haka ba walidhalika to dan haka ne astadillu fi hadhihi mas'ala bin nass al-qat'i wa huwa al-qur'an shi sa ran sai ka bauda da nassi kadai wanda shine qur'ani kaga kada abu a ce a kallon abin da kyau karatun mu na baya na muwadda ko ba mun kawo hadisi ba wanda Bukhari sun suka rawaito daga Sayyidina Abdullahi bin Umar yana cewa annabi baya daga hannu a wajen sujada sai mu kawo abinda Albani ya kafa darshi cewa ga hadisi a cikin sunan shi kuma annabi yana daga hannu a cikin sujada ko sai muka ce to in bai tarjihi anan wajen dole a ran jayar da riwayar Bukhari wasu akan riwayar sai akan riwayar ashabu sunan ko to haka nan ma wannan hadisi marjuhi ne li mu'aradati ma fi sahih saboda yayi mu'arada abinda cikin sahih Bukhari hadisin bukhari wanda sai dan musayyib dan hazan wanda ya rawaito daga babansa shine ruwaya tasa tilo kwaya ɗaya tak da ba taɓa samun ta ba cikin bukhari banda wannan ruwaya har ruwaya baban sayyid ibn musayyib ba ta magana baban sayyidina ali ruwaya ce kwaya ɗaya tak a cikin bukhari babu ita daga ita babu ita babu wata kuma to kaga a nan wajen ta bo cikin bukhari an fahimta ko sadaka tafi wannan sadaka mu yanzu da me muke cewa arabahu ma huwa aqwa minhu shine bin nass al-qat'i wa huwa al-qur'an wanda ga su hunaka akabatun ukhra akwai wasu akaba daban a cikin shashin ayoyi wato haula hadhihi al-mas'ala qala ta'ala Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kar ku jibinci mutanen da Allah ya fushi da su kad ya isuna al-ahirati wanda sun ɗebe kauna daga lahira kama ya isal kufar min ashabil qubur irin yadda kafirai suka ɗebe kauna daga ma'abota kabarruka an gane to ma'ana ba ku ba kafirai kenan dan ga qauman ghadiba Allahu alaihim ai mun san su ko yawa arna kawai shikenan gairul maghdubi alaihim yahudu wala dhalina nasara an bayyana ko to wa qala aidan Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda kafirci ga bayansa ba wa qala ta'ala Allah ya ce la tudu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir an gani ba za ka samu mutane wanda suke yu'minu billahi wal yawmil akhir sun bada gaskiya da Allah da ranar lahira yuwaduna man hadalla suna yin kauna ga wanda ya baudewa Allah wa rasulahu ya bodewa manzon Allah walau kanu abawun ko da iyayensu ne aw abnawun ko da iyayensu ne aw ikhwanun ko ƴan uwansu ne aw ashiru ko da danginsu ne ba ga mumini na kwarai ba ruwansa da waɗannan in dai sun baudewa Allah sun baudewa manzon Allah fadil ayat to wayannan ayoyi tadullu ala wujubu qadil alaqa ba al-kuffar tana wajabtawa tana shirewa sa a yanki alaka da kafirai ayyan ma kanu koyar sawon kanu aba'an aw ajdadan iyaye ne kuka kakanni ne hatta qala Allah fi ayatin ukhra hasir ala ayatin ukhra ayat daban yace wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum to summa wajanna ayatan ukhra fil qur'an sai muga wata aya kuma daban a qur'ani yusbitu Allah fiha mahabbata rasulih sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan aya Allah na tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Abu Dharr fa qala azumin qail innaka la tahdi man ahbabta ya rasulullahi ya cika baka shirye da wanda kake so wannan ahbabtan duk malaman tafsiri sun alakan cewa lamirin ahbabta an gane ko wato yana yana zuwa zuwa ga manzon Allah domin shine mukhadabi an gane wane ne wanda manzon Allah ya so shine Abu Dalib duk malamai sun faɗi wannan fasara da Allah nasi anna annahu ahabba Abu Dalib sai ta wadda wannan nasi cewa manzo Allah ya so Abu Dalib fanta fal kufra minhu sai zaman to ba kafirci bane ba kafirci da shi saboda ayoyin baya sun yi magana baya da zai mumini iso kafirai to kuma ga Abu Dalib nassin Qur'ani ba wai hadisi ba daga tarihin bai inganta ba a Allah ne faɗa ya tabbatar da manzon Allah yana son Abu Dalib to fa in kala qailin idan mai faɗa ya ce istidlaluka bi hadhihi al-aya ai kafa hujjarka da kai da wannan aya yubayyinu lana annahu laysa min al-muhtadina ya shirya da cewa ashe ba shirye bane ba tana ya kashin aya ko me Allah yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa ala birmi mutadina ko da yawan tafsiri na mallam man dan jimai da ya mana ana jigo wato yace innaka la tahdi man ahbabta abu dalib walakin Allah yahdi man yasha abu dalib kuma wa huwa ala mutadina abu dalib an gane ko yawwa to alai halin dai ga maganar nan sai ce me a fasa wata naqidul iman sai zaman to ashe an sami wato kishe imani qul sai mu ce aljawab fi ma fi ma huwa fiha amsa kan wannan huwa ma qala wal fakhr razi a cikin mafatir gaib ma'ana at tafsir al kabir kenan a juz'i na biyu shafi na biyar yace al masalatul ula hadhihi al ayatu wannan aya la dilalata fi zahiriha ala kufra bi dalil babu dalili a cikin wannan aya akan kafircin Abu Dalib kaga wannan tafsirin da muka wuce daga bakin man dan jimai maka shata barke to summa hunaka qa'idatun inda al-usuliyyin sana ko ta qa'ida a wajen malaman usul taqdi ala hadhihi al-mas'ala wa take hukunci kan wannan mas'ala wa hiya ita ce idza waqa al-ikhtilafu badala bihi al-istidlal duk lokacin da an samu sabani akan mas'ala to kafa hujja da ita ya baci saboda Allah ka hujja da mutum ga mutum kan abu sai ya zama to da ni da kai don mun yi ittifaki akai ina fatan gani yanzu misali a wato dan shi'a in za yi muƙabala da shi sai ce ai kule ni ya faɗa an bayanta sai ta ai kule ni nan ba mu san shi ba kai ka san shi ina fatan gani kai ka san shi kai ka karanta shi mu ba san shi ba saboda ka ba za ka kafa wani hujja da shi ba da me za ka kafa hujja sai aka hujja da abinda kai ka yadda da shi ni ne yadda da shi ina fatan gani a da wasu masu tasattu- masu tasatturi in sun ce sun yi imani da alqur'ani namu wanda muke karantawa wanda farkon sa fatiha karshen sa nasu ko sun yi imani da shi babu karakaran da suke yi a ciki an fahimta sun ce shikenan a zo a zo a duba a qur'ani an ce kaza to sai aka kafa hujja da wannan abu saboda na yarda da shi ka yarda da shi amma abin da aka sabani wannan ba za ka kafa hujja da shi ba to wannan kenan fahadar ƙa'ida ita wannan ƙa'ida la ta ja'alna najzimu bi kufr abi dalil ba za ta ban mu mu yanke da cewa wa abu dalil ba musulmi bane ba wa min zalika daga wannan ma zakaru al-qadi iyar fi shifa abinda al-qadi ya faɗa a cikin shifa a juzu'i na biyu shafi na hudu yace al-wajhu thaniyati ko haka ne ko ko da wajhu thani ne eh ina ga wajhu thani ne kuma ne kun Allah ba ta ni ban ta ma lura ba sai yanzu alwajin sani ita fuska ta biyu ana jigo ana magana kan imani tukunna ya kashe imani da manzon Allah imani da Allah sai ta an yi sa duka kalbi shine mutum ya gaskata da zuciyarsa wa yudawila mahalahu ya zamanto kuma jinkirinsa ya tsawaita wa alima ya san ma yalzamu min shahadati abinda ya zama wajibi gare shi na daga kalmar shahada falam yantik biha jumlatan bai furci da kalmar shahada ba ko da jumla daya walasta shahada fi umri wala marra bai taba kalmar shahada a shahada la ilaha wa shahada anna muhammadar rasulullah ba ko sau daya rayuwarsa alƙali yace fa hadha ukhtulifa fihi aidan wannan an yi sabani a cikin sa ila yau fa qila huwa mu'minun aka ce mu'mini ne la'annahu musaddiqun domin mai gaskata manzon Allah ne wa shahadatu ita wannan kalmar shahada min jumlatul a'mal tana cikin jumla ayyuka ba za ka fa wa asim bitarkiya sai zaman to mai sabo ne dan ya barta gairu mukhalladin ba zai dawo madawami a wuta ba wakila wasu malaman suka ce laysa bi mu'minin hatta yuqarina aqduhu ba zama mu'mini ba har sai kudirin aniyarsa ya yi muqarana da wato wato qaulu abin da ya bada bakin sa to fa hadal qaulu wannan magana ta alƙali iyar wa in kana marjuhan indahum duk da cewa tana da rinjaye ma'ana abar rinjaye ce a gurin su su malaman tauhidi ko malaman usul fa yakunu dalilan fi hadhihi mas'ala sai zaman to dalili ne a cikin wannan mas'ala wa yakunu abu talib bi zalika katiman li imanihi sai zama abu talib a wannan lokacin yana mai koyi imanin sa ne me yasa liddala'il marwiya saboda dalilan da aka rawaito min aqwalihi daga bantukan sa wa qala ta'ala gashi ko Allah ta'ala ya faɗa dan mu gane cewa mu'minin ne ya kutubi imanuhu Allah ya faɗa cikin mutumin bani isra'ila ya ce wa ƙala rajulun muminin min ali fir'auna ya katumu imanahu a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bi bayyinati min rabbikum jama'a mu kallon ayar da kyau wannan mutumin da ya fito an ce habibun najar ne ko me cewa wato adala ce wa ƙala rajulun wani mutum ya faɗa muminin mumini min ali fir'auna daga alayin fir'auna ma'ana daga cikin jama'a fir'auna tunda an zo za a yi wa annabi Musa abin da aika aika da za a yi ko sai ce wato Allah yake ba da labarin wannan mutumin sai yake faɗa sifan mutumin sai Allah ya ce ya katumu imanahu yana ɓoye imaninsa mutumin me me makulinsa ya ce a taqatuluna rajulan yanzu kwa kashe mutum an ya kula rabbi Allah dan ya ce Allah ne ubangijinsa wa qad ja'akum bi min rabbikum kuma ya zo muku da shaidar daga wajen ubangijin naku kaga shi bai ce ni fa na imani ba ni ma bai ce na bi shi ba a'a kaga anan munafa yake yana kare annabi Musa irin yadda Abu Talib yake kare manzon Allah fasammahu Allah ta'ala mu'minan anan sai gashi Allah ya kira shi da mu'mini dan ya ce wa qala rajulun mu'minun haka Allah ya ce ma kitmanihi li imani tare cewa ya boye imaninsa wa zabbihi annabiyillahi Musa alaihi salatu wasalam da kuma da kare annabi Musa alaihi salam kama fa'ala Abu Talib radiyallahu anhu fi zabbi ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin yadda Abu Talib yayi a cikin kare manzon Allah sallama wa katimihi li imanihi aidan da kuma yadda yake boye imanin sa har ila yau bai bayyana ba wa kullu hadha duk wannan ya dullu yana shirewa ala anna anna fil mas'alati khilafan akwai sabani cikin wannan mas'ala wa yawaidu qawluna abin da yake karfafa faɗin ma'anan wajen maruya abin da aka rawaito min aqwalihi fi shi'ri abin da aka rawaito a cikin nazukan sa a cikin waka kama ja'a fil mukhtasar fi akhbar al bashar irin yadda zuwa cikin tabon al mukhtasar a cikin akhbar al bashar na abul fida me yake cewa yace wa min shi'ri abi dalibin ya daga waka abu dalib mimma yadullu ala annahu kana musaddiqan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa shi wannan majawabin abin bid'a ne ita cewa abin da yake shiryar da cewa kana musaddiqan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me gaskata manzon Allah ne qawlu bada sai ce wada autani wa alimtu annaka sadiqun wa laqad sadaqta wa kunta samma amina wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan al-bariyati dina wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi da fina Abu Talib yace wada autani ya rasulullahi ka kira ni wa alimtu annaka sadiqun na san kai mai gaskiya ne wa laqad sadaqta kuma wallahi kai gaskiya wa kunta samma amina kuma kai mai amintacce ne san mutananka ina kenan ai kaga lokacin da ake wannan madayin samma amina ma kaga a Madina ne to amma gashi nan yana faɗa wa kunta samma amina wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin yace wallahi na sani hakika addinin annabi muhammadu min khairi adyanil bariyati dina shine fiyayyen addinan talikai dukan su baki daya sannan suka da zabbin sa yace wallahi ina karamin makarin da Allah to ma wallahi me yasa mun ce wallata ba ko wal uzza ko wa manata ko ba haka bane ba sai ce wallahi ina rantsuwa da Allah lan yasulu ilayka bi jam'ihim ba za su sadi zuwa gare ka da taron su ba ma'ana duk taron da za su yi akan su zo su yi maka aika aika ba za su yi maka ba an kai sun ma wannan abun hatta uwar sa da fiturabi da fina sai lokacin da aka sanya na a cikin kabari aka binne ni in kaga an taba ka to wannan ne abin da zai faru to kaga kuma wannan ai abin a fili yake eh wa ila alqawl allazi ashartu ilayhi sabiqan wannan farin da na nuni zuwa gare shi min islamin cewa musulmi ne shi malam shehu yusuf an-nabhani rahimahullah sai Usman na bahani yayi ya karkata zuwa gare shi a cikin Ibn al-Garra bi kaulihi da yake inda yake cewa wa ata ammahu al-halima himamun ma la hayy min min al-himami hitmahu kana tasan yaqi alif al-a'da'i ra'san tahabu ru'asahu mustaqiman ala al-wala'i wa la adla'i minhu ala al-hunuwin hinawu qadara asirqahu bi mir'ati qalbin saqalatha rawiyatun wartiyau غير أن الخفاء كان مفيدا ربما يجلب الظهور الخفاء مدح المصطفى بنظم ونصر كمله فيه مدهة جراء ولدى الاقتدار أصفى قريشا خير نص فلم يكن إسقاء أوضح الحق في كلام طويل كان في قلبه عليه اللواء ومضى راشدا وقد أسمع العباس قولا به يكون النجاو يتي واتى أمه الهميم همام واتو واتو همام متوى تازو أم من زن الله الحميم من أن سويا قريش mali hayyin min alhimami ihtima'u babu wani dan adam da zai samu ihtima'u ciyayuwa an gane ko min alhimami daga wannan mutuwa din ba wani yare zai ce a shi yau ya shiga wani goyi wancan mutuwa eh ai duniya ma ba ma irin wannan zamanin yanzu mutum ya je mutu ba to ai sai abin da hali ko Allah kai mana magani saboda ko lata mutanna wayin ammarta ma ummira nuhu ko zaka mutu koda ka kai shekaran da aka yi wa annabi nuhu karshe dai mutuwa ce to kana tursan sai da na abu ɗalib ya zamanto silce ne ga manzon Allah ya ƙihi adatul ada yana kiyaye manzon Allah gabar abokan gaba kuma ra'asan tuhabuhu ru'asa shi jagora ne wanda wato sauran jagorori suke jin kwarjinin sa kowa tsoron sa yake ji an ce abu ɗalib ya to kuma magana ta kare mustaqiman alal wala'i yana madaidaici a cikin soyayyar manzon Allah walal adla'i minhu alhunuyin hinau wato dukkan zukata ko kuma ka ce haƙarƙari wato yana mai wato yana mai tankwara alal hunuyi a cikin so a cikin sha'anin manzon Allah kowa ya kaula kai saboda kada cutu amma banda Abu Talib shi ko me zai faru sai ya bayyana cewa ba mai taba annabi Muhammad qadara asdiqahu bi mir'ati qalbi ya ga gaskiyar manzon Allah bi mir'ati qalbin da da madubin zuciya sakalat harawiyatun wanda hankali ya wance wannan mudubin wartiya'u da kuma tunani gaira annal khafa'a kana mufida sai da cewa wannan boyewa da yake yi baya bayyana imanin nasa me fa'ida ne an gane ko yawa rubama ya dalbu zuhur al khafa'u domin bayyanawar sai janyo abin da dole sai an ban boye nan gaba yawa da da ya bayyana to da da shi a cikin duk wannan abubuwan da za a dinga yi duk cutarwar da aka dinga manzala da sauran sahabbai da da shi da dinga hadawa amma sai zaman to tunda ya boye to kuma ana jin tsoron sa madahal mustafa bin nazmin wa nasr ya yi manzon Allah da waƙe da kuma rubutun zube kamala hufi milatun garra'u yana da waƙoƙi da yawa garra'u masu haske wanda yawan manzon Allah su sai ce walad al-ihtibari ga mahalla shahidin nan a lokacin da ya zo rasuwa asga asfa quraishan khairan nusin ya tsantsancewa quraishawa nasiha kyakkyawa falam yafi islam amma basu ji ba domin yi musu nasiha su rike manzon Allah su kula da shi su girmama shi amma basu ji ba awdaha al-haqq fi kalamin dawil ya bayyana da gaskiya a cikin zance mai tsayi kana fi qalbihi alaihin diwau wanda ya zamanto wato akwai akwai nadewa a cikin zuciyarsa alayya gare shi wa mazara shidan abu dalibai tafi yana mai shiryayye wa kan asma al abbas qawla ya ji yadda abbas dan abul mutalib wani zance bihi yakunu najau wannan tsira da shi ke tabbatuwa to wa akhiran a ƙarshe ukarriruha anna hadhihi al mas'ala ina maimaitawa cewa ita wannan mas'ala min al masail tana daga cikin mas'aloli al-mukhtalaf fiha wanda aka sabani a cikin ta an gane ko wa zakiru allazina yakhuduna fiha sannan ina tirasantar da wanda suke kutsa a cikin ta bil kaffi an misla su kame bakin su game da ita me yasa li'annahu iza'un domin cutarwa ne yasri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walidhalika dan haka ne kallal alusi alusi ya faɗa a cikin ruhul ma'ani an gane juz'i na goma shafi ɗari da uku ya ce wa mas'alatu islami abi islamihi ya ce mas'alar musuluncin abu ɗalib khilafiyatun khilafiyya ce ma'ana akwai sabani an gane akwai sabani yawwa amma dai tun da an ji akwai sabani kai mai hankali ana ji idan kana cikin tafarkin sufaye wayanda suke ganin cewa abu ɗalib ya kubuta mumini ne ba wata magana to dama kai ba ba ba ba, ba magana da ake ba maganar da wanda ake yi wanda zai cutar da Abu Dalib domin wannan cutarwa ga Abu Dalib tana yin saraya ne zuwa ga manzon Allah domin mu auna da kyau ko a zamanin da manzon Allah yake rayi da Abu Dalib ake kai kawon bai imani ba ko yayi imani ko bai ba ai in karba Abu Dalib a wajen manzon Allah ka ta masa baffa in karba Abu Dalib kai magana muna akan sa annabi yana jin zafin haka saboda bi Allah ya tabbatar mana da manzon Allah na san Abu Dalib an gane to saboda haka lalle sai mutum yayi iya bakin kokarin sa idan kuma kana ganin kai a gurinka hadisi ya inganta a gurinka saboda haka ba wata magana kai a gurinka Abu Dalib ba zai tsira ba to ka kame bakin ka shi ya fa zama lafiya kame bakin ka kawai shikenan saboda akwai abin da wato ko gaske ne in ka faɗe shi sai ka samu matsala ko gaske ne in ka faɗe sai ka samu matsala saboda sha'anin manzon Allah girma ne da shi sha'anin annabi Muhammad ya wuce lissafi eh yanzu ba nan na karanta mana kissar sayyid na alba lokacin da aka tsaya bashi Abu Talib Abu Jahil ai yabo yabo ishawarcin manzon Allah ya rasulullahi an tsaya bani Abu Jahil amma ya kashe gani ma'ana ya hada saboda na na fadi ma annabi to ni ne bazan halatta abinda bazan haramta abinda Allah ya halatta ba Allah ya halatta fanki ma lakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba wannan nafsi ne kwadai ba wata magana sai ce amma ka sani ba zai yi ka haɗa 'yar masoyin Allah da 'yar maƙiyin Allah a gida ɗaya ba sai dai ka saki 'yar masoyin Allah ka riƙiya kawar 'yar maƙiyin Allah ka gane wajen da da sai da Ali ya yi kafin ya bata mai manzo Allah ai ba kuma halayya ko to kuma ga sai izo nan manzon Allah ya sallallahu kaji kaji to daga lokacin ya zama haramun kuma auren wallahi saboda shi shanin manzo Allah shi ya fi karfin wato wani lokacin annabi ya ma umarni ka kibi tashi hankalinsa ya wuce ya wuce ya wuce lissafi an gane ko fal ya zar lazina yukhalifu an amri an tusibahum fitratun aw yusibahum adabun alim to zaka muke yayi kan jama'a kaga duk abin da zai taba mutuncin annabi ko zai taba daraja ta manzon Allah to kiyaye kan karka shiga cikin lamarin Allah kiyaye ha yace sabani ne sai ce wai kayatu ijma'il muslimina hikayar ijma'in musulmai awal mufassirina ko masu tafsiri ala annal aya nazara fihi la tusibu cewa wannan aya wai ta sauka kan Abu Dawud ne bata inganta ba faqad zahaba shi'a kace shi'a sun tafi wa gairu wahidin min fasirihim ila islami da wasu ɗaya ba ɗaya ba daga cikin malaman shi'a daga cikin masu fassara cewa musulmi ne shi wadda au ijma'a ayyimat ahlul bait ala zalika sannan sun yi da'awa ta cewa ijma'in ahlul bait gaba ɗaya ya tabbata ala zalika a bisa haka an gane wa anna aksar qasaidihi sannan mafi yawan qasidinsa tashhadu lahu bizalika tana shaida gare shi bizalika da haka wa kana wa ka anna man yadda ijma'ul muslimina la ya'taddu bi ijma'i shi'a kai ka ce wanda yake da awar ijma'in musulmai baya izina da ijma'in shi'a a nan wajen wala ya'ulu ala riwayatihim ba kuma ya dogaro a sarwayarsu summa innahu sannan hakika shi an da lamarin alal qawl bi adam islamihi gashi ma ashe wannan magana da nake faɗa shi ma gashi wannan malamin ya faɗa yace alal qawl bi adam islamihi ko da bai sananta ba to la yan bagi sabbuhu wa takallum fi bai kamata ka yi ka zage shi ba ko kuma ka yi magana ta cikin sa bi fudul kalam da zance na firin bahana fa inna zalika mimma yata'azzabihi al-alawiyun yace alawiyawa suna cutuwa da haka ma'ana ahalin gidan manzo Allah bangaren sayyidina Ali Allah ya jira shi yace balla ya ba'u an yakuna mimma yata'azzabihi an-nabiyyu alayhi salatu wassalam yace ba zai ma yi nisa ba a ce annabi yana cutuwa da wannan mancan allazi nadaqat al-ayatu bina'an ala hadhihi riwayati bi hubbi iyahu wanda aya ta tabbatar da cewa yana son sa bisa wannan ayoyin da ruwayoyin da makaranta sai ce wal ihtiyad kiyayewa ma'ana mutum ya ihtiyadi an gane ko la yakhfa ala zi fahmi ba zai buya ba afsa din mai fahimta eh kai ihtiyadi kawai ka share misali baka cikin wannan abun to yi shura bakinka amma kai abin da zai cutar da manzon Allah kaka yadda yi shi sannan kan wanta a an zo wajen manzon Allah ko annabi ya faɗa yake ga sahabbai ba a cikin wani hadisi da hadisin da malaman hadisi sun yi magana kansa cewa sai atikum ikrimatu musliman ikrima zai zo muku yana musulmi annabi ce fala tasubbu abahu ka ku zagi babansa me yasa saboda zagin ba zai je gurin uban ba gurin dan zashi yanzu a nan wajen sai ka auna Abu Dalib baffan manzon Allah dan uwan mahaifin manzon Allah ashe shi ma yanzu in ka gaya masa wajen waza shi kenan in ka duba za ga in ka tsako kiyasi za ga abin da tsaye annabi ya ce ishirma dan abi jahal zai zo muku ina musulmi kar ku zagi babansa dan zagi ga babansa ba zai je gurin baban ba gurin dan zai zo me yasa dan musulmi ne ikirma abu jahal din shi kuma ba musulmi ba to in ka auna hatta ga wanda sai ganin abu dalib ba musulmi ba to sai mu auna in ka gaya wa babban manzon Allah wanda annabi ke san sa ka gane ai shi yana da bambanci da irin su abu lahab da abu jahil ko ba haka ba yawa amma nan shi fa na daban ne abu dalib shi annabi ina san sa inji Allah sai ka gaya masa magana an fahimta ko to kaga ashe akwai matsala kenan sai ka kiyaye kanka shi zai ce wala ajal ainin ullifa ainu takarrin ko alfa ainu takarrin wannan wani karin magana ne ana jigo eh laraba suna yin sa amma mafi yawa zaka a gurin mabuta ahlul lahi sai Allah yana duba to ba wai sai sha'anin Allah ba ma'anarsa kawai a misali ana yin wani abu dan ana yin wato akwai wani karin magana irin wannan ko akan bar wani akan bar wani abu dan kunya ko yau ana barin ana barin halak dan kunya irin wannan ne ma'anarsa kenan saboda yanzu misali an tambayi ibnu jauzi aka ce algama ta malam wai wannan karin maganar akwai ko asalin sa a qur'ani yace kwarai ko akwai shi akwai asalin sa a qur'ani yace Allah ya faɗa wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azab in dai kana ciki ma'ana idan annabi an kalla ko ba gane ba sai ka kiwa an an an an maka azaba kwata kwata saboda manzon Allah saboda kaga ashe li ajal aymin ko واللي في عين تكرر كما الف عين تكرر والله سام داتي نعم نعم ان شاء الله امين امين ما شاء الله